نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما baka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan majalisi na karanta littafin ar-risala ko al-kafi kama wannan majalisi na risala ne ko majalisi na risala ne amma yanzu muna karanta littafin al-kafi ne mu'akkatan yau muna ɗaya ga watan rabiul awal ko talatin ga safar kaurani ko a wata kalanda talatin ga watan safar a wata kalanda talatin a ɗaya ga watan rabiul awal shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da sha takwas ga watan oktoba shekara dubu biyu da ashirin a lissafin bature darasinmu na yau shi darasi na goma sha uku a cikin wannan kitabul jami na kitabul kafi na al'imam ibn abdulbar abu na ƙarshe da muka tsaya kai shi ne maganan annabar ilan nisa ganin mata da kuma rinsa ido abu na ƙarshe da muka karanta ganin malam ala kulli mu'mini ومؤمنة أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ما لا يتكبر سوى ولتضرب المرأة بحمارها وهو كل ما يغطي رأسها على جيبها لتستر صدرها ولا تبدي زينتها ولا تبدي زينتها إلا لبعلها أو ابن بعلها أو ابنها أو أخيها أو ابن أخيها أو ابن أختها أو ما ملكت يمينها والتحفظ اليوم من ملك اليمين أولى لما حدث في الناس والوغد من العبيد وغير والوقت من العبيد وغير الوغد عندي في ذلك قريب من السواء malam shi cewa waltadribul mar'atu bi khimariha mace ta rufe da khimar dinta sai malam shi cewa wa huwa shi khimar kullu ma yughatti ra'saha duk abin da zai rufe kanta a gane alajen jiha har zuwa wuyar rigarta jai da larabci yana zuwa da ma'ana guda biyu yana zuwa da aljihu ma'anar aljihu yana zuwa da ma'anar wuyar riga inda za ka sa kai da kuma inda aka tsada har zuwa kirji duk wannan sunansa jai inda mutum zai sa zai sa riga ta ne zai sa wato zai sa ta kansa to mace ta rufe kanta har zuwa kirjinta da himar kaga akwai bambanci tsakanin dan kwali da da himar dan kwali ya tsaya ina ya ce baya rufe wuya baya rufe kirji amma himar zai rufe kai ya rufe wuya har zuwa mai kirji to malam ke cewa mace ta rufe kanta da himar ɗinta wa huwa kullu ma yughatti ra'saha ala jaybiha kuma wannan umarni ne a bisa wajacci malam ya amfani da wato lafazi da ya zo a cikin alkur'ani Allah ta'ala ke cewa wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa liyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna juyub jam'u jayy surife wato kansu hadda wuyansu da kirjinsu da himarɗinsu mana ke cewa za ta rufe kanta hadda wuyan rigarta saboda ne litastura sadraha domin ta suturta ne kirjinta to wannan yana cewa baya halatta mace ta bar kirjinta a bude ko to ta riga mai matsatsiya ga taron daga riga amma komai na kirjinta yana bayyana wani sa'ilin ma ya zama to kirjin rabin kirjin a waje kamar irin rigunan da mata da yawa suna sawa ne in mata budurwai shekara goma sha takwas ko ashirin ko hata mata aure sai su yafa jale ko wadda suke shara-shara su yafa haka suna tafiya kuma jinan yayi ya bude sai su ɗauka suna yafa bayan minti ɗaya kuma minti ɗaya biyu jinan ya riga ya yayi wani sa'adin hatta jinan ma za ga shara-shara ce tana bayyana ko mai jinsu yana bayyana kawo wannan bai zama sutura ba ba samu rufe kirji da aka so ba dole ya zamanto himar ne mai kauri a wanda yake zai suturta kirjinsu ba zai wasanta kirjin ba ta yi da babu abin da zai bayyana da za a gani wala ta guji zina ta ha ba za ta bayyana da adanta ba wato ado na boye musamman irin abin da ake bayyana wa a gida zobe ne ko ta yi kunshi ne ko a warwaro ne ko abin da za sa ko ƴar wuya da ake sawa ko ɗan kunne a duk wani abu ba za ta bayyana ba illa ne ba a liha sai ga mijin wabni a wabni ba a liha ko ɗan mijinta au ibniha ko ɗanta أو أخيها كو دم أنت أو ابن أخيها كو دم دم أنت أو ابن أختها كو دم أرؤوت فدونا لن محرمين akwai haramcin aure tsakanin mace da waɗannan mutane da aka ambata har abada aw ma malakat yaminuha ko abin da damanta ya mallaka mana bawan ta kenan malaki cewa wata haƙƙul yau kafin nan duk waɗannan sun zo na cikin aya inda Allah ke cewa wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna أو أبناء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن بان يدخل بنسينا القرآن تبدا su to bai halatta mace ta bayyana alalta ba ga wani da suke ba maharamanta ba a karatu da ya gabata ni bayani akan cewa ɗantsanta da hannunta da rabin koranta wasu malamin suka hadda gashinta duk wani ya halatta abin da ke a zahiri yana bayyana a gida ya halatta muharramai su gani to shine abin da Allah ke cewa anan wala yubdi tubdi wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw mama da take min ha ko bawan bawa da yake tana hidiman mace a lokacin da yake akwai bayi mace za ta iya ta sayi bawa ta mallaki bawa ya mata hidima saboda haka hidima kuma a gida zai yi mata hidima saboda haka abubuwan da suke bayyana na zahiri to idan ta bayyana ga bawanta babu laifi matuƙar babu gudun wata fitina wata haƙurul yau ta haƙur ma'ana kame kai ai ta ta tsantsan ai kaffa kaffa shi ne ta haƙur al-yauma a wannan zamani wani zamani kenan zamanin namu gogo na na waye na ji waye to waye shi ibn abdul bar waye sunan shi في عمر شو ذلك صاحب العجلة عمر أبو عمر أي أبو عمر كن يسدي أبو عمر يوسف بن عبد البر يوشي رسول غريب ذا سكين له والتحفظ اليوم كف كف da kuma kame kai a yau a zamaninsa kenan wajen karni na biyar kenan farkon karni na biyar min milfil yamin mace ta kafa kafa daga bawan aula ya fi dacewa kar ta sake masa ita wannan bawa na ne yana min hidima ya fi zama lafiya lima hadasa fil nasi saboda irin abubuwan da suka fa bayyana suka faru a cikin mutane hadasa saboda sabbin abubuwa da suka faru a cikin mutane yana magana ne yanzu a raunin imani ya bayyana sha'awa ta yi yawa kunya ta yi karanci kaga wani yana magana a yana kenan a zamanin yana faɗin wannan ne lura da rayuwar magabata karka fahimci zamaninsa ya lalace kamar namu a'a duk lalace suna karkashin daular musulunci suna zaman kansu wani yana magana ne a andalus a kurtuba da sauransu a daular andalus a lokacin ana karkashin daular musulunci yana magana lura da zamanin magabata zamanin sahabbai an samu canji amma kada ka dauka cewa ai ibn abdul barma yace zamanin su ma an samu matsaloli a'a akwai bambanci tsakanin mu da su suna abu na farko suna karkashin daular musulunci akwai shari'ar musulunci akwai dokokin shari'ar musulunci amma lura da irin yadda magabata suka rayu sahabbai su ma an samu canji a zamanin su an fahimta saboda liman hadasa fil nas saboda sabbin abubuwa da suka bayyana a samu canji wajen kunya wajen rayuwa wajen mu'amala a samu rauni wajen imani tare da wasu mutane saboda haka mace ta kaffa kaffa da bawanta wal waqtu min al abidi bawa wanda bai da matsayi bai da kyawun halitta shine al waqtu al waqtu ma'ana mara daraja mara kima wanda baya da kyawun halitta min al'abid daga bayi wa ghairul wasfi da wanda yake a mai kyakkyawan halitta wanda yake ba mai mummunan halitta ba ba wanda yake baya da daraja ba ma'ana mai daraja indi a gurina wani ikhtiyarinsa ne ikhtiyari ne na imam ابن عبد البر قريب من السواء قريب كسا يكي من السواء وجن دي دي كسا دي دي qaribun min sawa kusan duk dai shi wato galibi mata sun fi fitinuwa da waye eh mai kyakkyawan halitta kamar yadda yake namiji ya fi fitinuwa da mace kyakkyawar mace mai ya fi fitinuwa da mace mai kyakkyawar halitta haka nan mata sun fi fitinuwa da namiji mai kyakkyawar halitta kamar yadda mata suka ce in haza illa da suka ga annabi su alaihi salam ina illa fala kulkali wannan ga ai ya fi karfin dan adam wannan ai mala'ika ne mala'ika ma mai daraja sosai saboda irin kyawun halitta na annabi Yusuf da suka gani to shine wasu malamai a mazhaba suka ce in mace tana da bawa mai kyawun halitta mai daraja mai kima sai kafa kafa da shi amma bawa ne wanda ke bayar da kyawun halitta bayar da kima bayar da daraja ko ta saki jikinta ba damuwa saboda galibi irin wannan mace ba ta sha'awarsa to shine imam ibn abdul barri ke cewa ni a guri na abin da na fi gamsuwa da shi mai kyakkyawan halitta wanda ke bayar da kyakkyawan halitta mai kima da wanda bayar da kima mai daraja da wanda bayar da daraja duk ne an fahimta saboda ka san sha'awa idan ta motsa wani sa'ilan da wani kyawun halitta da rashin kyawun halitta nan duk za a yi su a gefe abin yana faruwa duk ana magana ne a lokacin ke sha'awa bata motsa ba dan idan sha'awa ta motsa babu abin da ake gani idan ya riga ya rufe an zaman to makawo wanda ikhtiyarin ne kawo dama a kowace maza ba idan ka je akwai kauli wanda yake shi ne malaman mazhaba gaba ɗaya suna aiki da shi ita ce mazhaba sannan kuma akan samu daga cikin malaman mazhaba su zabi ra'ayi wanda yake ya saba mazhaba sace mazhabar malikiya kaza amma abin da ibnu abdulbar ya zaba a wannan matsala kaza to shaka za ga rubuce-rubuce na jami'o'i a matsalolin na fikihu ana rubuta ikhtiyarat isa ikhtiyarat ibn abdul bar an yi rubuce rubuce da yawa akan wannan matsaloli da ibn abdul bar ya zaba ya rajjaha kuma za ka tarar galibi ya saba mazhabar malikiya akwai ikhtiyarat ibn qudama ikhtiyarat an-nawawi musamman malaman da manyan malamai a kowace mazhaba waɗanda sun kai munzalin ijtihadi sau da dama suna saba wa mazhabobinsu suna rajjaha abin da yake ya fi dacewa da dalili me dalilin cewa bawa ya halatta jikalli adanta adon mace wanda mijinta yake gani ko babanta saboda aya fadin Allah aw ma malakat aymanuhunna ma'ana ya halatta mace ta bayyana adanta gabawan wannan zahirin aya ya nuna haka kuma samu hadisin Abu Dawud hadisin Anas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaiwa ko ya baiwa na na Fatima yarsa da sayyidina Ali ya basu a bawa ya kai musu bawa don ya yi musu hidima to lokacin da ya kai musu bawa ita fatima yar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tana sanye da wata riga wani rigar ba ta suturta jikinta gaba ɗaya ba da ta gabawa tare da manzan Allah sai ta ja rigar tana rufe jikinta idan ta rufe daga kanta sai kafafuwanta su bayyana idan ta jawo rigar ƙasa ta rufe kafafuwanta sai kuma gashi kanta da gashinta yana bayyana an gane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga haka tana kokarin ta suturta jikinta saboda ta ga bawa da manzo Allah ya kawo tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya ga haka tana ta fama ta rufe kanta ta jawo ta rufe kafafuwanta sannan ta jawo ta rufe kanta tana ta fama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga haka sai ce da ita innahu laysa alayki ba'sun babu komai a kanki innama huwa abuki wa gulamuki ai wadanda suke gabanki babanki ne da kuma bawanki hadisin abu dawud an fahimta wannan ya nuna cewa ya halatta wato mace ta ba da dama bawa bawanta ya ga a jikinta abinda babanta ko dan uwanta ko ɗanta ya halatta ya gani an gane kuma wannan hadisin abin da zai nuna mana rayuwa na kunci da 'yar manzan Allah take ciki kaga 'yar manzan Allah amma ba ta da rigar da za ta suturta daga za ta suturta daga kanta har zuwa kafafuwanta rigar da za ta suturta har daga kanta har zuwa kafafuwanta babu wannan rigar kuma yar manzan Allah idan an samu ganima baitul mal gurin manzan Allah ake kawo zakka gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake kawo amma duk da haka ga irin rayuwar da suke rayuwa a ciki to duk wannan irin waɗannan hadisai idan mutum ya karanta ya kamata mutum ya tsaya ya lura da su a ya dauki darasi a ciki ka kwatanta da rayuwar da kai kake a yau da irin rayuwar da su suka yi kaga sai ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala yau komai musamman rayuwar da muke a yau komai talaucin mutum komai rashin ka komai rashin mutum zai wahala ka samu mutumin da yake bai da riguna guda uku ko akwai rigarsa ɗaya shiru eh wanda baya da riguna guda uku yana zai wahala rigarsa ɗaya shiru kullum ita yake sawa za a samu eh zai wuya zai wuya amma duk da haka ba akwai godiya ba godiya da haka ko ya kowa ya rena abin da ke shi kowa ya rena abin da ke shi to shata rayuwar ba za ta yi albarka ba ba za ta samu kwanciyar hankali ba saboda ba godiya ga Allah kullu kana cikin tunani ni fa ban da shi ni fa ban da shi ban samu ba ban samu ba ka damu kanka malaki cewa wa qad qila fi milki al-yamin da hakika an ce jimilkil yamini dangane da bawa huna annisa wajen faɗin Allah au ma malakat aymanuhunna wato abin da aka baiwa mace ta bayyana ba wai bawa namiji ba baiwa mace idan mace tana da baiwa ya halatta ta bayyana adanta a gabanta inda baiwa mace ce tana da baiwa mace amma namiji tana da bawa namiji bai halatta ta bayyana adanta a gabansa ba wannan kauli ne kauli na farko aw ma malakat aymanuhunna ana nufin me ya halatta mace ta bayyana adanta ga bawanta namiji kauli ne suka ce a'a aw ma malakat aymanuhunna anan ba bawa namiji ake nufi ba a ana nufin baiwa mace an fahimta amma abin da ya fi ƙarfi shi ne awa ma malakat aimanu hunna ana nufin me bawa na ne domin Allah subhanahu ta'ala ya ambaci mata kafin wannan aiki aw nisa'ihinna mala yake cewa ala'i hal wannan matsala ce wadda ba ta da waƙiya a yau matsala ce da can sun da akwai daulolin musulunci akwai bayi da koyangi amma yau akwai baya da kuyangi eh eto wasu suka ce akwai amma dai akwai abin dubawa ne mana yake cewa ni mana yake ni a gurin ku a rubuce eh me kuka da kyau me a rubuce ok a nan an samu kuskure a wata nuskar wakad ruddat amma abin da ke mai sahihi wakad waradat a gyara wakad waradat wakad waradat a ruksar rangome ya zo ruksa ma'ana rungume an hana abu aka zo aka ba da dama a wani yanayi a wani lokaci shine ruksa fi aklin mar'ati mace ta ci abinci ma abdiha alwazd tare da bawanta wanda yake baya da kyakkyawan halitta wanda baya da daraja baya da kima amma malamin mutlakan ya kawo a nan sauran littattafai na mazhabar malikiya suna kawo cewa allazi yu'manu minhu at-talazzuz biha suna kawo wannan sharadi wanda an amince ba zai yi talazzuzi da ita ba to amma wanda ana ganin cewa amfani da wannan dama ita jin dadi da ita ya kawo maganganu na soyayya da sauransu to za a hana ta ta ci abinci tare da shi wa ma hadimi hal ma'amun tare da mai mata hidima ma'amun mai aminci wanda ina mata hidima a gida al-ma'amun wanda an amince masa wato an ba da damar rangwame an yi sauki ta ci abinci tare da shi to amma malam yake cewa wa tarku zalika barin wannan mata wa mana mace kada ta ci abinci da bawanta ko an amince mata kada ta ci abinci tare da mai mata hidima ko an amince mata aqrabu ila salamati ya fi kusa da hanyar salama zama lafiya kuma abin da mana ya kawo aqrabu wa darbu zalika aqrabu ila salamati ya fi karfi saboda ai ba muharrami ne gare ta ba bawan ta amma ba muharrami ne gare ta mai mata hidima ba muharrami ne gare ta ba ta zauna a gaba a gabanta ya zauna a gabanta ko ta zauna a gaban shi suna ci abinci tare komai zai iya faruwa saboda haka wannan a bai halatta ba bai halatta ba ko a yau mace ta zauna da mai mata hidima ko direbanta ko mai musu wanke-wanke a gida ko mai gadi su zo na suna ci abinci tare bai halarta ba kar wani ya je ruku wannan sai ai ibnu abdulbar ma ya kawo wa ma hajiniha al ma'mun yace wa kad warada fi ruksa wurin gome ya zo wannan bai kawo dalilin ba asali shari'a ta hana domin wajen cin abincin ai akwai bayyana ado ai direban mace ko mai gadi a gida ko mai shara a gida mace za ta zuna ta ci abinci da shi za ta bayyana da abubuwan da ke bai halatta ta bayyana ba don tsinta da wane ta bude baki tana sa abinci a baki ta ga kuma matsaloli shi kasa wannan ruksa nan ra'ayin na wasu malamai suka ce sun kawo wannan ne saboda mace tana cuɗanya da bawar ta da mata hidima amma ba nasi ba ra'ayi ne an fahimta ba nasi ba ne ra'ayi ne saboda haka bai halatta ba mace ta ci abinci tare da mai mata hidima ko direban ta ko mai gadin gida da sauransu saboda wannan zai sa ta bayyana da abubuwan da bai halatta shi ya gani ta ba muharrami na gare ta ba a gane sai ma da yake cewa wa yukrahu lirrajul yanzu malam ya gama da abubuwan da suke da alaka da kallon mace wanda yake ajnabiya ga namiji yanzu kuma ya kawo wata matsala daban abin da shafi wato zamantakewa tsakanin namiji da matarsa wa yukrahu ba a so lirrujuli ga namiji an ya nama ya yi bacci baina amatai tsakanin kuyanginsa guda biyu aw baina zawjatihi wa amatihi yana da bayi guda biyu kuyangi guda biyu sai su kwanta akan katifa guda ko akan tabarma guda ko akan wato darduma guda ya kwanta a tsakanin su ita wannan makruhi ne aw baina zawjatihi wa amatihi ko kuma ya kwanta ɗaya gefen sa matarsa ɗaya gefen sa baiwarsa an gane ma da yake wani makaroni wannan ra'ayi ne ya zaba a mazhaba amma abin da shi ne mazhabar malikiya ana aiki da shi kamar yadda mai khalil ya kawo da kuma waɗanda suka yi wa khalil sharhi wato haramun ne mutum ya kwanta tsakanin matansa guda biyu a kan katifa guda ko baya saduwa da su a wazabar malikiya abinda ana aiki da shi haramun ɗaya tana gefensa na dama ɗaya tana gefensa na hagu shi yana kwanciya tsakiyar su a kan shimfiɗa ɗaya a wazabar malikiya wannan haramun ne saboda akwai kishi don wannan yana kishin wannan wannan yana kishin wannan kuma wannan akwai cutarwa gare su la barara wala ibara wala dirara duk abin da yake zai kawo cutarwa ga wani ba a so a musulunci akwai cutar da su ka kwanta a tsakiyar su to ga wannan suna kallon juna to kaga ta yi wasu abubuwa su faru a nan na cutarwa to shine suka ce haramun ne an gane kauri da malam ya kawo wa yukrahu an yanama baina amalayn wannan ra'ayi ne na ibn najishun ra'ayina ibn al-mali shon daga cimar mazhabar malikiya amma abin da ana aiki da shi a mazhabar malikiya wanda haramun ne mutum ya kwanta tsakanin matansa guda biyu ko kuyayinsa guda biyu ko tsakanin matarsa da baiwarsa ko da baya saduwa da su wa an yasa ihdahuma bi haythu tasma'u al-ukhra amma ya kwanta da su yana saduwa da su wani haramun dama ko ishari ba ya kwanta da kanun ya sadu da wannan sannan ya sadu da wannan wani haramun ne ba jayayya ba saba idan suka samu jayayya idan ya kwanta a tsakanin su ba tare da saduwa ba shi ma a mazhabar malikiya haramun ne saboda akwai cutarwa sai ma da ke cewa wa an yata ihdahuma haka nan ba a so ya sadu da matarsa ɗaya ko baiwarsa ɗaya bi haitu tasma'ul ukhra ta yadda ɗayar tana jin motsin su tana jin saduwa da suke yi mutum yana da mata guda biyu yi ko yana da koyanci guda biyu yana saduwa da ɗayan ɗayan ba ta ganin su amma tana jin motsin su tana jin duk abin da suke yi mara wannan makruhi ko wani ne haka bai halatta wato mutum yana saduwa da iyalinsa wani yana jin motsin namiji ne ko yaro ne wanda yana da hankali ya san mu'amala tsakanin mace da miji to makruhi ne bai dace a yi wannan nan ba an gane wannan sarhanci ne saboda me ba a gani to shine ma yanzu zai kawo matsala idan ana ganin su yaya yake cewa wa an yata ar-rajul haka nan makruhi ne mutum ya sadu da halilatahu ma'ana zawjatahu ya sadu da matarsa bi haythu ta yadda yarahu ahadun wani yana ganin su saghiran yaro karami au kabirin ko babba sagiran da ake nufi a nan ma'ana wanda yana da hankali ya san abin da ake yi amma jariri ne yan watanni ko shekara daya bai san me ake yi ba wannan bai shiga cikin wannan hukuncin ba an fahimta ana magana yaron da yana fahimtar abubuwa kaga anan malam yace yukrahu ne ma'ana makruhi ne ba a so mutum ya sadu da iyalinsa inda wani yana ganin su ba haramun bane kenan ko ba a so ne ba haramun bane me ra'ayin ku akan wannan mutum ko a daki ko a ko a rumfa wani yana zaune ɗaya gefen shi a ɗaya gefen yana saro da iyalinsa malam yace makruhi ne ba a so ne ko yayi bai aikata haramun ba me ra'ayin ku akan wannan eh me kace to me kana nufi to idan sun rabu da mayafi ba kake duba al'amur su haramu ne sun rabu da mayafi ba ya sa al'amur shi ma haramu ne a ba wannan ba shi da ya kawo yake cewa saboda za a ga al'auransu haramun ne to mun ji idan sun rahu da mayayin kuma rubo ba a ga al'auransu ha dama ai an ba a ga al'auransu amma ana ga abin da suke yi to kamar da kace hali guda biyu ne mana a dunkule kawo hali na farko idan ana ganin al'aurarsu haramun ne gani domin wajibi ne mun karanta baya ko wajibi ne musulmi ya suturta al'aurarsa kada ya yadda wani ya ga ihfaz aurataka illa min zawjatika hadith bahd bin hakim an abihi an jaddihi gani inji ana ganin al'aurarsu haramun bai halatta ba an gane to idan ba a ganin aurensu a malikiya suka ce makaruhi ne haka nan kurki malikiya ba su bambanta ba malaman hanabila suka ce idan ba a ganin aurensu haram makaruhi ne ba haram ba amma zance wanda ya fi dacewa da gaskiya ko da ba a ganin al'auransu inda wani yana ganin su da aiko sun ruhu motsi da suke yi ai ana ga abubuwa saboda haka haramun ne wannan shi ne abin da shek muhammad ibn salih al-udaymin ya rinjaya mace haramun ne ko da ba a ganin al'auransu inda wani yana ganin su a wasan wani ɗaki ne motsi su ake ji to wani zai wahala a ce haramun amma ba a su amma inda ana ganin su ko da sun suturta kansu ba a ga al'auransu haramun ne a sadu kaji wannan wato ladabi ne na irin na addinin musulunci to amma kaji kasashen turai wurare da suna ganin sun waye wayewar ta kai su sun koma kamar dabbobi an gane da can dan adam yana yawo tsirara kafin ya waye da hankali da hankali yana wayewa ya fara sukurta jikinsa yana samun ci gaba yanzu ci gaban ya kai matsayin da kuma an kure kuma an koma ana koma hali na da a suma masu yawo tsirara a kasashen musamman irin su faransa mata da maza tsirara haihuwar uwarsu suna yawo kan titi suna da kungiyoyi kuma ba kai saka musu magana ba in ka taba su kai musu magana ka shiga haƙƙinsu ka takura musu za a je club na dare kowa ya zama mutum yana saduwa da mace tsirara tana komai kaga wani sa'a da hatta dabba wani sa'a da dabba mutane suna zaune ba sa ba sa mu'amala tsakanin mace da miji hatta dabbobi wani sa'a da ba sa yin wannan inda akwai mutane ba sa so mutane su gano hatta dabbobi to yanzu ya kai munzalin da dan adam bai kai ma dabba ba saboda me sun kauce hanyar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ulaika kal an'am falhum abal yace wanda kamar dabbobi suka yi kai sai Allah ba haka ba sai Allah yake ba haka ba balhum abal gara ma dabba domin ana kallon dabba Allah bai bata hankali ba ba ta da hankali amma dan adam Allah ya bashi hankali kuma ya ce amfani da hankalin da Allah ta'ala ya bashi sai ya zama gara ne gara dabba to shi ne malamai suke tattauna waɗannan al'amura suke waɗannan ka'idoji domin nuna wato kunya da ladabi irin na addinin musulunci sai matsala ta gaba ma da ita cewa duk tana da alaƙa da mu'amala tsakanin mace da namiji wa an yatahaddasa ma'ana wa yukrahu har arwala makruhi ne mutum ya zanta bima ya fado bihi ma ahli da abin da ya kadaita da shi tare da iyalansa lokacin da ya kadaita da iyalansa daga shi da iyalansa abubuwan da suka faru tsakanin sai ya fito yana fada wa mutane wannan makruhi ne ijimalan ويكره للمرأة هذا نقوم مكروه نجمة مثل ذلك كمروة النجم ما تتهي مؤاملة مؤاملة وتئرنا تقالي متي دمجي abin da shafi saduwa jin daɗi da juna sai ta fito cikin ƙawayenta mata tana ba da labarin abin da ya faru daki daki jiya mun yi kaza da kaza da kaza da mijina malaki cewa ita ma makruhi ne da yi wannan min hadithiha da ba da labar bi ma ta salu bihi ma ba'daha abin da suka daita da shi ma ba'daha tare da mijin abin da ya faru daga ita sai mijin kun ga nan malai yake ne makruhi me ra'ayi makruhi ne ko haram haram ne wanda shi zance mafi inganci saboda hadisin abu sa'id al-khudri wanda ya zo a cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min sharri an-nasi inda Allah manzila yana daga cikin mutane mafi sharri a gurin Allah yau mai kiyama ranar tashin al-kiyama الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه namiji da mace za su kasu juna su yi mu'amala na zamantakewa irin na tsakanin mace da namiji sun mayan shurutun raha bayan sun tashi gari ya waye shi samu abokinsa ko wani amininsa ko a majalisa yana ba da labarin jiya na sadu da matata ta yi kaza ta yi irin kwanciya irin kaza ga irin abin da ta yi ga irin abin da ta yi ga irin abin da muka yi yana ba da bayani daki daki to manzo Allah yake wannan wato yana daga cikin mutane mafiya sharri a gobe kiyama kuma abin da manzo Allah ya faɗi haka ya fi karfin a ce makruhi haramun ne فشاف إمام النووي وجواب شرح وأن حديثه كتاب وفي هذا الحديث أسكو أن حديث لا فهمت تحريم إفشاء الرجل حرمت المجن يادع ما يجري بينه وبين امرأته أبن دعيفة رضا آدم سلم جسا من الاستمتاع ناجم لا جدجونا ووصف تفاصيل ذلك متين قتلت wato kwatantawa daki daki da irin kwanciya da muka yi ga irin abin da muka yi ga irin kalamai da muka yi wa ma yajri min almar'ati fihi kuma irin abin da matar ta yi min qawlin na zance aw fi'lin ko aiki wa nahwi tana yana ba da labari ga abin da take ga abin da ta yi an gane to da wannan a haramun ne an gane qadi iya yake cewa wato wato kallon al'aura ko bayyana kallon al'aura iri biyu ka ga da ido ko kuma a kwatanta maka kamar kana da to idan mutum ya sadu da iyalinsa ya ji yana faɗa mutane ga abin da muka gayi da muka gayi da muka yi kaga anan mutum yana sawara mai yana saworo mai yana ga abin da da kwakwalwarsa yana ga abin da ake yi mata ta gayi da suke gayi da suke gayi da suke to wani sai da ana samu a matsayin a tsakanin abokai abokanai ana ganin wannan aminci amini na ne aboki na ne na kudda kud shi ma ya faɗa masa abin da ke faruwa tsakaninsa da matarsa shi ma ya faɗa masa abin da ke faruwa tsakaninsa da matarsa ko mata idan suka hadu suna hira idan hira ta yi hira suna irin waɗanda maganganu aka tsakano su ai miji na kaza ne miji na kaza ne ai miji na kaza ne ke kam kin ji daɗi ya ke kam kaza kaza duk wani mata suna yi an fahimta a hadisin asma bin biyu wanda imam ahmad ya rawaito asma bintu yazid take cewa wasu nan suna zaune a gurin manzon Allah akwai mata akwai maza a gurin sai manzon Allah ya ce la'alla rajulun yaqul ta yi a samu daga cikin mutane mazaje wanda zai ce ma yaf'alu bi ahlihi zai ba da labarin abin da ya aikata tare da iyalinsa wala allam ra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha mai yiwu akwai daga cikin mata matar da za ta ba da labarin abin da ya faru tsakaninta da mijinta fa aramma alqawm ay fa sakat da manzo Allah ya ce ta yiwu daga cikin ku akwai wanda idan ya taru da iyalinsa ya je yana ba da labarin abin da ya faru kuma mata ta yi daga cikin ku akwai wadda idan ta sadu da mijinta mijinta ya sadu da ita tana zuwa tana ba da labarin abin da ya faru saboda girman magana sai kowa ya shiru ba wanda ya magana sai ita asma bintu yazid ta ce i wallahi ya rasulullah eh kwarai kuwa hakan yana faruwa ya rantse da Allah ya manzon Allah innahunna la yaqulna mata ma suna faɗin wannan da wayan na hum la yaf'alun maza ma suna yin wannan da na lokacin kila hani bai zo ba abubuwa na musulunci abubuwa da hankali da hankali ne ake haramtawa akwai abubuwa da yawa da yawa na rayuwar jahiliya sun gada ba lokacin guda aka haramta musu wani sa'ilin wani abu ne zai faru sai manzo Allah ya halaka wannan ba daidai bane wani sa'idin kuma ba dalili manzo Allah zai bayyana musu hukuncin sai asma bintu yazid tace ya rasulullah tabbas hakan yana faruwa mata ma suna yi maza ma suna yi sai manzo Allah ya ce fala tabaru kada ku aikata wannan kada ku aikata wannan فإنما مثل ذلك مثال والنم إذا النمجي يسأل الإيالي إيالا ياجينا بعد الأباد كما شيء إذا مجن سيسأل الإيجا تنازوها تنا بعد الأباد مثال والنم مثل الشيطان كما الشيطان النمجي لقي شيطانة يجمد الشيطان مشي في طريق أكن تيجي fagashiyaha sai ya kwantar da ita yana saduwa da ita wal nasu yanzurun mutane kuma suna kallo ka misali ne manzo Allah ya ba saboda ya nuna munin abin duk mijin da ya sadu da iyalinsa ya ji yana ba da labari ko duk matar da mijinta ya sadu da ita ta je tana ba da labari kamar shaɗan namiji da mace suka hadu a kan titi suna saduwa da juna mutane su tsaya suna kallo dan ne manzo Allah ya faɗa wannan shine abin da qadi iyad ya faɗa kashfu al-awrati bin nazari aw bil wasfi yanzu suna bayyana al'auran su ne da abin da suke bi wasu da kwatantawa na yi kaza na yi kaza ta yi kaza na yi kaza ta ce kaza na ce kaza wanda ke sauraron ka ne yana sauraro yana gani kamar a gabansa duk abin da kuke yi ka san ba mamaki wannan irin wannan ba da labari wani sai ya sa a ransa kai wannan matar ta ka neman barin gwada ta a gani kwarai kuwa zai ba mata ta in muna muna kunshi ga abin da suke faɗa ga abin da suke faɗa mu ga irin kunshe da duke shi ma sai sa ransa ka san shi da sai sa zuciyarsa ta wannan matar ma barin gwada ta an gane ko kuma mace ta zauna a cikin mata yan uwanta tana ba da labari ai mijina ai ba dama ai kaza kaza duka mijina ta ai kaza kaza ta yi ta wadda ake ba ta labari mijinta baya gamsar da ita da tashi ta yi a gida da suke gidan haya suke yi yana faruwa gidan haya sun zo na mazajen sun je hira kasuwa ko sun je gona sun zo na rumfa ɗaya suna hira ɗaya tana ba da labari ai miji na ka an yi ban da matsala ni ban da matsala kullum kaza kaza ita dai kuma mijinta kuma da matsala kila ba lafiya zama hakuri take yi to wannan ta ba da labarin yadda mijinta yake ita kuma ga irin da mijinta yake ba mamaki shi ɗan ya sa cikin zuciyarta ke ma ki gwada mijin wannan ba ki samu biyan bukati zai faru ko zai faru ba zai faru kaga anan an bude kofar mai kofar barna kofar shirka shi yasa addinin musulunci ne amma musulmi ‘yan uwa babu abin da ya rage a nan za ka fahimci kamalar wannan addini abin da ya shafi mu'amala tsakaninka da matarka za ku yi a ɗaki a kan gado sai da aka faɗa maka komai da komai ga anan malam ya kawo ne a takaice ya kawo a cikin fakara guda abubuwan da bai kamata wasu daga cikin abubuwan da bai kamata mutane su yi ba bayan wajen saduwa da iyali da kuma bayan saduwa da iyali amma akwai adabul jima wato ladubba na saduwa da mace suna nan hadisai da yawa inda za mu shiga bayani akan wannan yana bukata a yi muhadara cikakkiyar muhadara akan wannan wasu daga cikin imam shek muhammad nasir bin albani ya kawo a cikin littafin gawaye وللتالي adabin zubar tabu ka sadu da iyalinka ya za ka yi wajen saduwa da iyali ya za ka yi bayan saduwa da iyali ya za ka yi duk wadannan hukunce hukunce a hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun zo kuma maluma sun yi bayani a cikin a littafan fikihu in gashi littafan fikihu kusa da aure babu na musamman suna kawowa babu ishirakin nisa ko babu mu'asha ya za a yi mu'amala da mutum kaga musulmai malumu addinin musulunci su ne suka fara kawo sex education ya za a sami iyali zama iyali yanzu turawa su suna cin kasuwa kuma suna nuna mutane ta hanyar lalata mutane ta hanyar lalata ta hanyar bulufin ta hanyar abubuwa ake nuna mutane barna amma ta hanya tsarkakiya a jirin mutunci ya bayyana malaman addinin musulmi sun bayyana yadda za ka sadu da iyalinka komai sun bayyana ba abin da suka bayyana to matsalar mu imma muna jahilcin addinin musulunci ba mu san abin da musulunci ya tana da ba ko mun sani amma ba za mu yi aiki da abin da Allah ta'ala ya ce ko abin da musulunci ya ce ba an fahimta to amma mutum zai iya ce misali na sadu da iyali na kawai ba tare da ya yi bayani daki-daki ba ya ce kawai na sadu da iyali to imamun nauyi ke cewa da kuma kazi iyali ke cewa fadin wannan makuruhi ne idan ba bukata idan akwai bukata babu laifi misali kaje wajen likita yana so ya baka wata magani to amma shi sharadin magani zama misali baka sadu da iyalinka misali ya ka sadu da iyalinka da eh jiya na sadu da iyalinka kaga wannan dalili ne yasa idan dalili yasa ka ce na sadu da iyali na kawai ba tare da ka ba da bayani daki daki ba ana fahimta ka ce na sadu da iyali na kawai haka kawai in dalili ya sa ba damuwa ba kuro da ake ba to idan babu dalili ba ka ce kawai na sadu da iyali na shi kasa wannan ta ko baka baka ba da bayanin daki daki ba makaruhi ne ba a so baya daga cikin mai muru'a baya daga cikin mai mutunci amma dalili yasa in dalili yasa babu ne wannan na ai ke cewa aka tambaye ta kan wata matsala na saduwa da iyali sai take cewa ni da manzo Allah muna yin wannan kaga ta bayani akan me saduwa amma ba ta bayar da bayani da shi ba kuma wannan bukata ce ta sa wajen ba da fatawa ne an tambaye ta saboda haka idan dalili ya sa ka ce na sadu da iyali babu komai ba tare da ka ba da bayani ba da bayani daki daki ba idan babu wata bukata wanda makaruhi ne bai kamata ka faɗi ba saboda babu wani alkhairi babu wani alkhairi da za ka samu to za mu tsaya nan ba za mu fara da bayani mu dama ka'idar mu wato mu fahimci abin da malam ya kawo don muka ci za mu kawo matsaloli da suke da alaƙa da saduwa da iyali kaga za mu shiga daga za mu fita daga cikin darasin namu da yawa za mu tsaya a nan da fatan abin da muka faɗa zama daidai Allah ba mu darasa gaba ɗaya abin da muka faɗa zama da kuskure Allah ya fi mana gaba ɗayan mu idan Allah sai mu sati mai zuwa sai mu tashi daga barin malam wa min fitratil islam عشر خسال نعرف الله سبحانه وتعالى يوم يومنا لزمانا فيها أن قصد أمر سنة رشد المسلمين ولا نسكنكم متشري ألا ملو في سلكي بشكاة قانون ورسول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك